وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى نجم biyar ne ga watan rabi'ul awal ko shida ne ko? biyar ga watan rabi'ul awal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine wanda shine ya dace da da ina jin a shida ga wata kenan ko shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin wannan alkur'ani mai girma muna cikin suratu al'an'am suratul an'am ina jin satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da goma sha hudu ko? na'am? za mu tashi aya ta ɗari da sha biyar ko da sha shida kai yawa arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
Allah madaukin sarki yake cewa wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan kai da'a kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ga yawa yawan waɗanda suke bayan ƙasa wanda suke rayuwa a ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai dangane da barin addinin Allah da yawa yawan mutane anna aksaran nasi kanu ala dalala yawa yawan mutane suna kan bata ne shi yasa za ga qur'ani kullun yana cewa lakin aksaran nasi la ya'lamuna ko la ya'qiluna suna jidali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafiran wancan lokaci suna musanta shi suna jidali da mu'minai akan cin mushe kadai ake jayayya da su su ki daina cin mushe abu ya gagara har suke cewa wai abin mamaki ko musulmi kuna cewa kada a ci mushe yaya za ku ci abinda ku kuka kashe da hannunku amma ba za ku ci abinda Allah ya kashe ba ko ba ka bane ba ma'ana idan idan ku musulmi gadara ku bin Allah ne ko da imani ko to yaya za ku ki cin ku rinka cin abin da hannun ku ya kashe ku ba kuke daukan wuka ku yanka ku ci amma kuma mushe ba Allah ne ya kashe shi ba ko akwai wanda yake shakkar ba Allah ne ya kashe shi ba suka ce abin mamaki kuna cin abin da hannun ku ya kashe amma ba ku cin abin da Allah ya kashe to shine Allah ya saukar da wannan aya yana yau manzo Allah tasliya da kwantar masa da hankali wa in tutai aksara man fil ardi da yawa yawan waɗanda suke bayan ƙasa an ka biye ta ra'ayinsu da tunaninsu da maganganunsu yudillu ka sabilillah za su kautar da kai su batar da kai daga hanyar Allah yani wa in tutihum fi akli almaytati yudilluka an sabilillah wa in yattabi'una illa dhann ba wani abu suke bi ba a addinin su face zato ay anna dinahum alladhi hum alaihim dhannun wa hawan addinin da suke kai addini ne na zato da son zuciya kawai walam ya'khudhuhu an basira ba su riki addinin su akan ilimi da basira ba wa inhum illa yakhrusun ba abin da suke sai ƙarya alkharsu shine ƙarya wa inhum illa yakhrusun ai wa inhum illa yakzibun to kaga wannan aya tana nuna mana cewa wato da yawa yawan mutane da suke bayan ƙasa akan bata suke wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin haka Allah ya ce da yawa yawan mutane za ga ko mun kwaɗayin ka ya manzon Allah ba za su zama mutum mu'minai ba kuma ga sunan suna kan bata shi yasa ba a auna gaskiya da yawa ba a auna gaskiya da yawa a'a ana auna gaskiya ne da dacewarta da Allah ya ce annabi ya ce so duk wanda ya dace da faɗin Allah da faɗin manzon Allah ko da su kaɗan ne a gari ko su kaɗan ne a alƙaryarsu ko su kaɗan ne a ƙasarsu to wannan su ne suke kan gaskiya ko da ku mutanen da suka fi yawa ɗin su ba a kan gaskiya suke ba to ba a cewa waɗannan da suke kan gaskiya su ne suka yi kuskure la yanzu misali a duniya gaba ɗaya da waɗanda suke sallah da wanda ba sa sallah su suka fi yawa na wanda ba sa sallah da masu imani da marasa imani su suka fi yawa marasa imani da salihan bayi da 'yan ta'adda su suka fi yawa 'yan ta'adda so ba a auna yawa wai shine rinjaye a'a ka nemi gaskiya kawai inda take kai aiki da ita ka hutar da kanka Allah ya ɗora mu cikin gaskiya mu rayu a cikin ta nam
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Allah ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi Allah shi yafi kowa sanin wanda ya bace wa hanyarsa kwarai kwarai gaske duk wani batacce Allah ya san shi inna rabbaka huwa a'lamu ayyun nasi yadhillu an sabilihi Allah shi ya fi sanin waye ne ya kauce wa hanyarsa wa huwa a'lamu bil mutadin kuma Allah din shi ya fi kowa sanin waɗanda suke shiryayyu Allah ya bada labarin annahu a'lam bil fariqain ad-dallin wal mutadin Allah ya ba mu labarin cewa shi ya fi kowa sanin bangarorin nan guda biyu da batattu Allah shi ya fi sanin yawan su da shiryayyu Allah shi ya fi sani yawansu fa yujazi kullum bima yastahiquhu Allah zai sa kayya ga kowane bangare da abin da ya cancanta kowane bangare Allah zai masa sa kayya da abin da ya cancanta wa kulu mimma dhukira rasulullahi alaihi ya ku bayin Allah in za ku ci nama ko za ku ci duk wani abin da aka yanka to ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kai yani kulu mimma zubiha ala ismillah ku ci abin da aka yanka da sunan Allah in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai ku masu imani ne da sakankancewa da ayoyin Allah wannan aya ta sauka ne da mai da martani ga waɗanda suka kasance suna haramtawa mutane wani nau'i na dabbobi su haramta cin wasu nau'i na dabbobi su halatta wa mutane kuma cin mushe sai aka ce da su ku halatta wa mutane abinda Allah ya halatta ku haramta wa mutane abinda Allah ya haramta ba wai ku zo ku halatta wa mutane abinda Allah ya haramta ba shine mushe ku ku haramta wa mutane abinda Allah ya haramta shine sauran dabbobi kawai misali mutum ya ce haramun ne ka ci naman saniya haramun ne ka ci naman raƙumi amma kuma yazo ya ce ma halal ne ka ci mushen alade halal ne ka ci mushen doki halal ne ka ci mushen bujimi kaga anan ya akkasa ya yi reversing case ya canja ba abin da Allah ya ce ayi ya ce ayi ba to idan za ku ci abinci na ci nama ne dan shi ake yankawa ban sani ba ko wani abin da ake yankawa ba sunansa nama ba tambaya nake akwai wani abin da ake yanka shi a yanka a ambaci sunan Allah da sunan yanka a zambu kuma sunansa ba nama ba to magana ake akan nama mala duk wanda zai ci nama ya ci naman da aka ambace shi da sunan Allah ku daina cin naman da ya zo daga kasashen turawa inda ba sa ambatan sunan Allah kashewa suke kwarau akwai nama kun san ana zuwa da nama ko ku ne yanzu in kuke zuwa za ku sai nama ku je abato ku sai nama akwai manya-manyan namomi da ake kawo daga waje akwai na tsuntsaye akwai na manyan dabbobi wanda yake zuwa a cikin wato gwangwanaye ko cikin kwalaye wanda aka sa shi a freezer aka gyara shi akwai wanda baya zuwa ya je sai naman saniya da aka yanka lokal yanka haka a na kasashen turawa ke siya so ya kamata mutane sai su bincika kasashen da na turawan ne amma kuma suna ambatan Allah in sun ci akwai wanda inji ne kawai ake turawa naman bijimi ne amma kawai jera su ake yi a layi ka gane jerawa sai a jera sai a kora su kurum suna zuwa sai inji ya gutsure wuyan kawai kat ya yanke shi sai ya faɗi sai wani injin ya fede a cicire wannan ma haka yazo haka ke gutsurewa ke gutsurewa ke yankewa ke yankewa ke yankewa to kaga wannan ai kisan inji ne ko kuwa a je a tukurkuye shi a sa a leda a kawo maka ka zo ka taya ga kana ci har da fasa kashi ka ci mushe akwai kuma kasashen da yake akwai tasirin musulunci ko yaya an ce suna suna sanya musulmi suna musu bismillah wato suna ambatan Allah ana yankawa malamai sun yi bayani fatawoyi da ake barwa na duniya wani nama ne ya kamata a ci wani nama ne ya kamata bara a ci ba so wanda yake cin naman waje to aiki ya same sai bincika kamfanin nan da suke nan yanka wannan nama suke sarrafa wannan nama shin suna ambata Allah ko ba su ambatawa kakai ga dana kawai naman daga waje zo ka je ka siya za ka je ka ci mushe wallahi kuma ya kamata duk naman da za ka siya ka duba ka gani naman na me ba duk jan nama ne naman bujimi ba ko ba ka bane ba yawwa muna neman Allah ya tsare mu har kajin nan da kake gani akwai inda kurin bubbuge su ake yi kuma akwai kajin da ake kawo su daga america akwai na ingila akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza so yana da kyau mutane su kokarin kiyayewa idan za su ci nama to su san daga ina naman yake me ya tushen sa me ya asalin sa sai mutum ya ci ana ilmin wa basira to sai Allah ya ce kuma
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه me kuke da shi me ya same ku ba ku cin abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ana nufin kulu mimma zubiha ala ismillah ku ci abin da aka yanka inda an kira sunan Allah ku ci amma me ya hana ku gashi an ambaci sunan Allah kuma amma ba ku ci wa gani fassara lakum ma harrama alaikum alhali kuma Allah ya yi muku bayani dalla-dalla abin da ya haramta muku wanda aka haramta muku shine bushe wanda aka haramta muku shine wanda aka yanka shi ba ambaci sunan Allah ba kuma Allah ya faɗa a can hulmat alaikumul maitatu waddan wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal khaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام التي ذلك فسق waɗannan su ne abubuwan da aka haramta muku ku ci kira an yi bayani dalla dalla ba abin da Allah maɗaukin sarki ya boye mu an haramta muku jini an haramta muku mushi an haramta muku lahmar khinzir nama alade da kuma duk dabbar da aka yanka ta ba da sunan Allah ba aka yanka ta da sunan gunki ko sunan dan adam ko sunan aljani ko wanda aka murde ta aka murde mata wuya ko aka share ta da wacce ta gangaro ta faɗo daga kan dutse ta mutu da wanda aka mata rutse aka buge ta duk wannan allah ubangiji ya haramta muku da wacce ɗan uwarta ta soke ta daga mutu annatiha da wanda aka yanka wa gumaka akwai dabbobi ne amma sai a yanka wa gumaka wannan duk haram ne kad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilai banda wanda kuka shiga cikin tsananin larura da bukata kuka ci shi waɗannan abubuwa in an shiga larura to wannan a iya ci yani halal lakum inda littirar halal ne ku ci yayin da kuke cikin tsananin bukata wa inna kasiran la yudilluna bi ahwa'ihim Allah ce da yawa yawa mutane suna bata suna kuma batar da wasu soye soyen zukatansu bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba hinam tana'u min akli ma zukira rasulullahi alaihi yayin da suka haramtawa kansu suka hana kansu cin abin da aka ambaci sunan Allah suka haramta wa al'umma su ci abin da aka ambaci Allah suka kuma halatta wa al'umma su ci mushe la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm wannan suna bata da soyayyen zukatan su ba tare da ilimi wa inna rabbaka inna rabbaka huwa alamul mu'tadin lalle Allah shine kowa sanin waɗanda suke ƙetare iyaka alladhina yujawizuna al-halala ila al-haram masu tsallake halal su ƙetara su je su shiga cikin haram Allah shi kowa sanin waɗanda su wannan ayoyi duka yan uwana suna mana bayani ne dangane da muhimmancin kin cin abin da ba a mace Allah ba da kuma halaccin cin abin da wato aka ambaci Allah ko to yanzu mutumin da ya tafi ƙasar arna ƙasar kafirai sai je sai abinci sai ga nama ka zuba mai shinkafa da miya da nama ya zai yi amma a ƙasar arnari zai ci ko bai zai ci ba ta sai yana iya faruwa mutum ya zo ya tafiya ya tafi ƙasar waɗanda ba musulmi ba kuma su ma suna cin shinkafan nan da biya nan da nama nan to ya za a yi to nan abin da malamai suke faɗa shi ne idan akwai musulmi to mutum ya je wurin musulmi ya ci abinci kan ka kuskure ka tafi wurin arna ka ci abinci saboda za ka dinga cin mushe wata rana ɗaya ke kaga wannan hanya ne na haza taka tsantsan na biyu sai ka duba wanne jama'a ne suka fi rinjaye a gari musulmi ko kafari to kafari tun da za a muke ka tsara abu na uku sai ka bincika in akwai musulmi a garin ka ce naman mutanen nan da suke dafa abinci shin yanka musu ake yi musulmi ke yanka musu koko da su suke yanka kayan suke gobe da yawa to aiki ya same ka sai ka bincika in ba haka kuma ka nemi miyar kifi ka ci shi kan an musulmin nama ne daga ba shi ka kifi musulmin nama amma da yawan mutanen malam suna tafiya su je kasar da wani musulmi ba su zauna su je su ci su ci nama ba wai sai a najeriya kadai ba har kasashen waje yanzu akwai kasar da zaka je ba da musulmi ruwan sun ma da wani yanka ma da wani bismillah akwai kasar da ma za ka ma fiye da rabin kasar ma ko sama da haka ma duk arna ne ba wani musulunci akwai inda ma za ka je ba musulmi ko daya ko daya kuma suna cin nama kuma suna sai da abinci kawai shi kenan sai ka je ka dauki abinci ka je ka ci la wannan ba daidai ba ne kuskure ban sani ko kuna fahimta ne kuma ko ana kasar gudun in dai ka dan tsallaka arewa nan ka shiga kudu to sai ka duba majority musulmi ne suka fi yawa ko kuma kafirai ne suka fi yawa to sai ka rinka bincikawa ka tabbatar kar ka zo ka je ka ci naman da arne ne ya buge shi ka san bugewa suke wani sa'an ce in sun samu rago sai su ta dukansa sai ya mutu ko a murɗe masa wuya ni ma na je na taba baku labari ina sabis a nan nan benue muka je muka dan fita za mu ci abinci sai muka sauka wurin da za mu ci abincin ashe ba musulmi ba ne naman kaza kuri na ce ah ni na taɓa ganin wannan hotel da mai kuma naman kaza kaza sosai sai na kira yarinya na tambaye ta na ce wannan wayanka sai ta ce na miki nan ta ta kashe shi
na ce hau ne ke ta ce kawai kan take kamawa in ka za ne ko zakara ta ce i used to catch the head and do you you you murka ta murka ta murka ta murka sai ta duka shi a ƙasa sai kai ya karye sai ya mutu shi ke sai ya sa a ruwan zafi wannan ne a gaba na ne amma na tabbatar maka sauran kofas ɗin gogayen wani tuntunin ma ya fara yaji wannan kaza ce that's good ne ne gaba to ya kamata ku kiyaye in ba ka ba za ka je ka ka je ka cin mushe wallahi sai mai kuma
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
Allah yake cewa wa zaru zahiran ismi wa batina ku nisanci kuma ku guji kuma ku bar shine wa zaru dukkan zunubi mabayyani الذنوب كلها دكا الذنوب لأنها لا تخلو من هذين الوجهين duk zunubi ko dai a ɓoye ko a bayyana ko to ku guji zunubi na fili da na ɓoye shi ne wa zaru zahirin ismi wa batin wasu malaman suka ce game da su imam mujahid suka ce zahirin ismi shine zunubin da wato gangan jikinka ko gabbai yake aikatawa shine zahirin ismi batinahu kuma na zuciya wanda zuciya take kulla sharri wannan shi ne batin to ka nisanci zunubi wanda kake aikata da gangan jiki da kuma wanda zuciya take kullacewa wasu kuma suka ce zahirar ismi ɗin shi ne zina ku nisanci yin zina na koyar kuma ka keɓanta wato ka kulla wata yaudara da ha'inci tunda kaga ba a gane yaudara da ha'inci yauwa to duk dai wani zunubi kawai shine abin da ya fi dacewa kowane zunubi kada a yi da ƙarami da babba har tsirara da ake a dawafi duk ya shiga zahirar shi don malamai sun fada da kafirai in sun zo dawafi dakin Allah zai dar suke sai mu ce kawai rigarsa da wadansu kullum yana kewaye dakin Allah wannan kare sako ne na zahiri batinin kuma su je su koyi su yi zina na kiyaye to kun ji wannan dawafin su na maza ke nan ko to mata ma mata ma sa yin dawafi da rana su kuma mata su matan a jahiliya sai su yi zigidan da daddare zo su yi dawafi haka aka yi ta yi wannan ɗakin kawon da kake gani an yi lokacin da duk masu kewaye shi ka san haka kafin suna yin dawafi ya ta kafa a da daga baya ne manzan Allah ya kudu kan cewa wani annan da zai zo mana gudu to matan sai su tsirara suna dawafi cikin dare to shine Allah ya saukar da wannan diyin kore wannan laifin kan innal ladina yaksibuna al-isma lalle wadanda suke aikata zunubi سيجزون ذا المستقيم لا تشاء القيامة بما كانوا يقترفون da abin da suka kasance suna aikatawa dangane da hukuncin cin nama malamai sun yi saɓani ko cin yanka malamai sun yi saɓani a kai akwai yankan da ake yi an yanka a zahiri amma za ga sunan kuma ka kira to wannan haramun ne in dai ya bayyana wa gunki aka yanka ko wani boka yanzu ba gunki ko misali a nan amma akwai wanda za ka je wurin boka ya maka aiki sai ce za a yanka kaza da kaza wa aljani kaza duk ɗaya ne akwai yanka da ake wa aljani mana yawwa yanzu akwai mutanen da sun shahara a ƙasar nan wai malamai ne wai suna ba wa mutane sa'a da bara da wacece da wacece sai a ce ka kawo abin yanka wasu mahara kuma suke karba to idan an zo wannan yankan kowane dabba idan za a yanka to sun san aljanin da suke kira akwai wanda ake tsafi da su akwai wanda suke yanka karnuka akwai wanda za a ce a zo a yanka jaki kuma jakin ma sai a ce baki bakin ma an zo yanka a yanka shi ta kiye kiya kada a yanka shi ta gaba duk ana yi ana fa tsafi ba za ka sanar ka san tsafi ko wani zai ana tsafi ana tsafi da gangan jikin mutum makamarta mutum ya mutu a je a tone shi a yanke wani part ɗinsa ko kuma a sace mutum da ƙarfin tuwo a yanka shi a ciro wani bangare a cire al'aurar mutum ko a cire al'aurar mace ko a cire hantarsa ko a cire hukunsa ko a ciro zuciyarsa ko a ciro wani abu na jikinsa a je a gasa wani dan uwansa ya ci don saboda neman mulki ko neman kuɗi da ana yi a ƙasar nan akwai masu cin karnuka ko ka za ka je sai ce ai wannan aikin da zai yi sai an yanka kare kuma wallahi zo ake a samu karen a yankin shi tilas a gasa maka shi ka gyara shi ke sa malaman bid'a da bukar suna barna a kasar na fiye da yadda kake tsammani tsakaninmu da su kun kiyawa kuma abin tausayin shine da yawa yawan mutane ba su gane ba su sun ɗauka waɗannan ɗin malamai ne ka san shi jahili boka ma malami ne a wajensa boka ma malami so duk wannan zaru zahirar ismi wa batin ku nisanci zunubi na fini da na koyi da wanda ake yinsa da sunan tsafi da wanda ake yinsa da sunan gargajiya duk wannan haram ne akwai wanda za a zo a yanka dabba idan an yanka dabba amma ba za a bar jini ko ɗaya daga ba duka jinin da an tare shi da alkalle da za a yanka ta a sa kwano a ƙasa kuma a sa ta alkalle da boka ya ce ko jini ɗaya ya daga to tsafin bai zai ba to shi ne wannan addamar masfuha da can Allah ya haramta au damar masfuhan au lahma khinzir cin jini ko shan jini bi wuka shi ma duk haramta akwai wanda suke zo a tara musu wannan jinin su dafa shi kasan jinin dafa shi ake haka yake da ruwa yadda kaga hanta haka in sha wuta haduwa yake cinye shi ake akwai wanda kuma danyen samara danyen sa za su rufe ido mara su haɗe shi saboda bala'in tsafi ko suna nan malaman da suke su suka fi kowa kuɗi na samun kuɗi kwarai kwa yanzu da mun kasan nan dai za ka yi malinta ba ka wannan harkar tsafin a ba ka samu kuɗi ba ya kara wani abu da su malaman Allah da annabi talauci ya kare a gindinsu amma program da zai hukunci ya lale haba a ya kusa mu kuma ka lura da belief din mutanen mu ko mutum ne ko cikin mutanen mu ne ke ga mutum waye ne addini in ya zo musamman ta kana sai kawai shi da Allah ba taimaka mana da addu'a muna da illa ruga akwai kaza da kaza da kaza ce to shikenan malam ya ce shi ke insha Allah za a yi addu'a ba matsala Allah ce maka Allah ba nasara sai shi to malam shi kenan kuma ba wani abu ma'ana yana cewa wato ba za a bada wani abu haka ba dan abun sadaka ba za a yanka ba mana to su yanzu gani suke in dai kace za a yi addu'a in dai ba a yanka ba to lami ne bai yi ba bai yi ba dole sai ka ce a kawo a yanka ma yawan yawan masu karɓar addu'a nan suna cewa a yanka na wallahi na makuru suke ci su da yaya su ci su more su baccin su to dama arni ne yaushe zai tashi da dare wani sallah kuma in ya sallah ma Allah bai karba ba mu ba a kila mu babu kare ne wanda yake yana shakka ta ke bada daga gwamnatin ko kama musulmi ba ne na ka gane wa kai da kaje sallah a wurinsa da kai da kaje wajen sa neman addu'a ko neman magani manzo Allah ce sallah ta kwana 40 annabi ya ce duk wanda ije gurin boka man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata wannan kafirin shi bokan da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce a wanda aka sauka annabi muhammad kai ba mai zuwan tukun ake kai wa babban to ina ga mai gida ka je gurin boka ya baka labari ka ce ka yadda da abin da ya faɗa ka zama arme ka kafurta to ina ga shi mutane sun zauna kurin yanzu wani wani wani limamin wani unguwar wallahi boka ne kuna zaune kun bar boka yana muku limanci a unguwa wallahi daidai yake da kuje kuje kuje ku samu mota a sa mata giya a tanna mata totur a hada ta da jariri shi yake to Allah kai ka san me zai kai babu wani boye boye yawa ba wani boye boye gaskiya guda ɗaya ce a gaya muku ita ku guda farko yawa wanda ya ji ba daɗi ko ba haka ba ilimi hujja yawa duk inda aka san mutum boka ne wallahi a cire shi daga limancin nan dan ko yana yi wa mutanen unguwar asarar sallah ai yanzu na ga da ya daɗe yana yi shekarar shekaru to sai ku gyara in za ku je ku same shi ya daina bokanci to ku sa ya daina in ku ba za ku daina ba to wanda ya zai je bi shi je bi shi in ka je gaban Allah ka gaya wa Allah cewa ya shekara shekaru yana muku hakuri ko yanka za a yi wasu bokan su ake kira su yanka mace ta zo tana neman a haukatar da kishiyarta ya karɓi kuɗin ta ya haukatar da kishiyarta wata ta zo ta ce a sa wa kishiyarta jini in mijinta ya zo kwana da ita ta ta zuba jini ya karɓa ya haɗa su da aljanu ta ta ɓarar da jini ya ce a haukatar da 'ya'yan wance su ce da Allah mana wani magani ya yi kaza a je a ya tura a je kabari a yi mai akwai yaron da almajiri na ɗalibi na ne daga baya Allah ubangiji ya fahimtar da shi ta hanyar da'awa da ake a cikin gari yake ni yanzu na daina ganin sama kowa kowa ne kowa ne ne ban sani ba ya dai tuba Allah kiyaye wallahi yaron boka ne ya zo ya same ni da kayan boka duka yanzu suna nan na ɗaure su kayan bokancin da abin da suke rubuce rubuce yana mun bayani ya ce wallahi malam na sha zuwa makabartu malami na ya sha tura ni makabarta karfe uku na dare mu je mu samu sabon kabari mu yi toro mu yanke abin da mu yanka kuma wallahi ba za a gane ba ya kawo mu har takaddun da suke da shirku da surkullan da suke irin abubuwan ya ce wallahi abin ba zai jiyo ba kuma wallahi malam dalili ne irin karatu da ake irin nan uwa dinnan Allah ya je da shi haka yana ki yana ki ne na ba na razawa Allah ya da shi ya ce wallahi yanzu malam da ba na tuhu wallahi kwai sai in daga maka shi sama wallahi baya sama baya ƙasa kwai ina daga shi haka sai ce tsaya kuma sai ya tsaya kwai ya ce wannan mun sha ne ya ce kuma na karɓe shi na ɗauke shi na buɗewa shi sai buɗewa shi sai ɗan gashi a cikinsa in ta bayanai har ya gaya mun ma yadda yake ya tsaye da ƙwaro kuma duk surkulle ne kurin da shaidanci da bin aljanu kurin da kafirci amma ana gaya maka yaron nan da ya tuba ya rasa idda zai saka shi bai da komai bai da kowa na ce ya shiga makaranta ya shiga makaranta ya ce to makarantar ba ya ko keken da zai kewa makaranta ba ya sai masa keke don allah ya daga zuwa makaranta ba ya ko ai ba da kyau suna fa yi yawa suna yi kuma bai kamata malamai su rinka shiru ba sa magana akan bokaye ba suna nan mabarnata mana musamman yanzu za a shiga harkar siyasa nan za su ci kudi dai kwarai kwarai da ciki. Kwarai kuwa, Allah mana kuwa su jama'a me hukuncin musulmi to da ya zo yanka abin yanka me a mace alewa shi din fa musulmi ne ba alewa ne sai yanka abin yanka da ce bismillah ba wasu malamai suka ce haramun ne ba za a ci ba da gangan ya bar wannan ko da mantuwa ko mantuwa ko da gangan in dai bai ambaci Allah ba bismillah Allahu akbar ya ambaci ubangiji ba haramun ne a cikin da bai kan fasi ba da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad rahmatullahi ala jami'a ra'ayin farko kenan ko afwan wannan ra'ayin ibn sirin da imam shafi'i kai me dalilin ku suka ce ayan sai imam malik da su abdullahi ibn abbas da su imam shafi'i su suka ce halal ne tunda shi musulmi ne sun duba janibin musulunci sun shi musulmi ne na kalmar shahada sai ya zo bai ambaci Allah mato ra'ayi ci wasu malamin kuma suka ce a in ya bari da gangan ba za a ci ba in kuma da mantuwa ne tunda shi musulmi ne an masa albarma a iya ci wannan shi ne ra'ayin سفيان بن سعيد الثوري الله ينصره kuma wannan ra'ayin shi ne fi kyau shi fi inganci وضرب ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون سيالة جميل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah kai ba duk abinda ba a kira Allah ba kar ku ci wa innahu la fisq ku sani wannan fa wato fasikanci ne a yanka dabba ba a ambaci Allah ba yau ba in ce shi an fiskan uhilla da ghairi Allah bi الشيء الذي أهل لغير الله fisk duk abin da aka halatta shi aka yanka shi ba da sunan Allah ba to ya zama fasikanci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum Allah ce lalle fa shaytan ko shaydanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu masoyansu shaydanun aljanu suna wahayi wa shaydanun mutane masoyansu li yujadilukum da su yi da أي وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوهم suna sanya waswasi ga 'yan uwansu masoyan cikin mushrikai ba dan kuma don su yi jayayya da mushrikai ne suka zo gurin manzo Allah suka ce ya rasulullah ai ya muhammad sai tunda ba su yarda rasulullahi ba ba suka ce ya muhammad ya muhammad akhbirna an shati idza matat man qatalaha muhammadu da ya mana da Allah idan akuya ta mutu ya kashe ta akuya in ta mutu haka kawai wa ya kanta wanda Allah ce katala Allah ko kuma Allah katala ha Allah shi ya kanta in ka ce to a fatar zumu annama katalta anta wa sahibuka halal to yanzu shikenan kuma kana ganin kai abinda kai ka kashe da kai da sahabbanka shi halal ne sannan kuma abinda kare na farauta shi ma ya je ya kashe shi ma wai halal ne kun san akwai mukallibi na ku kare na farauta da shari'a ta shi ya halatta in ya kashe ya kawo in ya kawo dabba a ci amma kuma wa qatalahu Allahu haram wanda kuma Allah ya kashe shi kuma haram ne kun ga buga hujja ta hankali ke to wani lokaci in hankali za ka wuce na hankali da kai ina fatan kana fahimta to sai ka ajiye na sai ka fahimta yanzu a nan gurin sun ga kun ga ba ruwansu da magana Allah ne ya ce a yanka Allah ne ya ce sai an yanka in in ba a yanka ta ba ta mutu din Allah da ya halitta ta shi ya ce in ba a yanka ta ba ta mutu ai yace wala ta'kulu min ma lam yuzkar ismullah kar ku ci abin da ba a ce sunan Allah ko ba Allah ne hana ba to yanzu kuma mutanen nan su suna cewa abun mamaki abin da dan adam ya dauki wuka yanka wai shi halal ne ko a tura wai kare ya je ya buge abu ko shi ba da sunan farauta waya ce amma wanda Allah ya kashe shi da kansa amma wai wanda wai abu ta yi wannan malam in ba su abu za su yi kasuwa ba za su ɗebi mutane Allah da ke yi maka mutane da yawa za su to shi ne kullum idan wato ɗalibin ilimi ko kuma mai sauraron karatu ya zamanto yana yadda da a ta buga masa misali da hankali ba na su da a bashi ba hankali da ake kama yau za zai waye gari a jini a kan mamari ma gaba ɗaya zai wata ne ai a kan tunani da hankalin da suka kore Allah ba suka ce da kai a hankalci ka yarda abin da baka gan shi ba baka sansane shi ba baka taɓa shi ba baka jiyo motsinsa ba wai kuma yana da kai yana hankalinka ya baka idan mutum ya ce kai gaskiya babu in yana ɗaya ya kamata a ce an gan shi ko an ji duniyarsa ko an taɓa shi ko an ji motsinsa ko an sansane shi ko an ɗanɗane shi five sense organs ɗin wai su ne dalilin samuwar abuwai a duniya wai in akwai shi amma sai suka manta ransu kuma babu shi a shi ba a shi rai ko? ko da ke sun ce a yako shi ba za ka kana wasu ba to amma yadda za ka ce su a ina yake a za ka ce mutum yana yana to shi ne ma Allah tabaraka ce wata Allah yake cewa wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna in dai kuka yi musu da'a akan wannan misali da suka bayar to gaskiya kun ga mushrikai masu da Allah ya bani wannan aya dalili ne cewa duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta to ya shirka kenan Allah kiyaye to sai ya ce أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون sai Allah ya fara buga misali awa man kana maitan a kira'ar nafi'u awa man kana mayitan a maimakon maitan yanzu wanda ya kasance a mace a mace ana ana nufin a cikin bata kana fi dalalati ha'iran halika yana cin rudu yana cin halaka fa ahyaynahu muka rayar da shi fa ahyaynahu ay fa hadainahu muka shirye da shi gidan shine rayuwa idan mun mutum yana kan shirya na rayuwa kana mayyitan bil kufri fa ahyaynahu bil iman mutumin da yake da yana mace saboda shi kafiri ne amma da muka shirye da shi da imani waj'alna lahu nuran muka bashi haske yamshi bihi fin nasi yana tafiya da wannan haske din a cikin mutane Allah ya bashi hasken imani da shi yake haskakawa ya samu hanya yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya bashi Qur'ani kamar yadda Imam Qatada ya faɗa shi ne hasken eh wanda Allah ba shi Qur'ani ya ba shi haske musulmi da Qur'ani suke samun haske a duniya shi ne kuma za mu samu haske a lahira insha Allah yanzu wannan wanda muka shirya da shi da yana kamata kamar masar rudin zulumati laisa bi kharijin minha yanzu daidai yake da wanda yake cikin duk fai az-zulumat jam'i ne na zulma daidai yake da wanda yake cikin dubbai laisa bi kharijin minha wanda ba mai fita ne daga ciki ba dubban kafirci ka haɗa wanda yake cikin dubban kafirci da wanda yake cikin dubban hasken musulunci ina kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allah ce kamar haka muka zayyana wa kafirai masu rayuwa a cikin bata irin abin da suka kasance suna aikatawa aka zayyana musu kafirci suka so kafirci aka zayyana musu sabon Allah suka so sabon zayyana lahum shaytanu ibadatu al-asnam shaytan ya zayyana musu son bautar gumaka ya hana su bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayar yan uwana tana nuna mana wanda Allah ya masa ni'ima ya fitar da shi daga mutuwa don mutuwa ɗin nan ita ce mai kafirci yawwa ya ɗora shi akan imani shari'a ta wannan ba daidai yake da wanda yake ainihin wato cikin bata kawai su ake a nuna ma a ce maka malam musulmi ya fi kafin kwarfa wata fasara ba na ba eh arni duk inda Allah ya fito ba ya za a hada shi da musulmi a kome wannan ita ce aƙidar musulmi kuma kamata ya rage da kome ne kake da tafifi da Allah ya kan musulmi lalle musulmi duk lalacewarsa ko ɗan giya ne ko mazanaci ne ko ɗan caca ne ko waye in dai kalmatul imani tana nan a bakin sa la ilaha illallah to wallahi ya fi kafir kuma wannan kafir ko me ba zai ba ko me ya zai ba ko me ya zai ba ku rike wannan aƙida ku huta ko ba komai ko an fi ƙarfin ku to Allah ya san kun yi riko da gaskiya kun ƙarfin ku a kai amma abin tausayi arne ya ƙi ka kai musulmi kaji arne yana kyamarka baya son ka duk abu na alheri in ya samu ba zai kira ka ba sai ya kira ɗan uwansa kuma naka ɗin da kake da shi yana ta ƙoƙarin karɓewa ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci bayan wannan kuma ɗan damar da kake da ita ya hana ka ita bayan wannan kuma ya hana ka zaman lafiya a cikin gidanka ka yi inda kake da iko kake da mallaka ba ka da zaman lafiya ba ka da kwanciyar hankali sannan kuma ya iya bar wani nasa dan uwansa wani amin ya so ka yi kwace ka kai kuma a lokacin za ka je kana yaƙi kana iko kana cewa shi ne shi ne shi wannan kafa ha antum ula tuhibbunahum wala yuhibbunakum Allah ya ce ga kunan kuna son su amma ba sa son su kuma wai wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna yin imani ne kun ce kun yi imani da littafin Allah gaba ɗaya amma tuhibbunakum wala yuhibbunakum Qur'ani ne fa wannan malam kuna son su amma su ba sa son ku لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتبوا في قلوبهم الإيمان الله يجب لك تبصعهم قوما يؤمنون بالله sun yi imani da Allah mutane suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe suna kuma nuna ƙauna suna so da soyayya ga wanda yake faɗa da Allah yake faɗa da wannan Allah ba lamba ɗaya mai faɗa da Allah da wannan Allah shi ne kafiri wanda baya sallah bai yadda da banzancin annan Muhammad ba Allah ce in dai mutum ya yi imani da Allah da maza Allah to zai su waɗannan mutane ba kai ko da mutanen nan iyaye ne ko yaya ne ko dangi ne masu wannan aƙidar wanda ba sa nuna ƙauna ga kafiri to wulaki ka taba fi qulubihim iman waɗannan mutanen Allah shi ya rubuta imani a cikin zuciyarsu wallahi duk wanda ya ji baya sa Allah ya zuciyarsa ina masa albishir yana da imani wallahi duk wanda ya ji kuma yana kaunar Allah yana san Allah a zuciyarsa to ya tabbatar yana zabtar imanin sa kar ku zama mahaukata siyasa ba hauka wace siyasa ba hauka wace siyasa ba hauka wace akwai mutanen da idan kaji suna magana kan abubuwa da labarai wato da wadan Allah shine lamarin sa wanda sai kai Allah ya isa da wannan ba aka ce daga cikin musulmi ya fito bai kamata ba a ce cikin musulmi ya fito da ya kamata yana can kinan ne a can cikin saboda abun kunya ne ma wannan a danganta shi a cikin kuma kwata kwata wallahi kuma suna nan mahaukata za su sai ta hauka su ta hauka su ta hauka su ta hauka in daɗi bai haɗa kowa wahala ta haɗa kowa ai ƙwarai kuwa ai ana na ana cin kwakwa ko ba komai kowa ya dai ɗauko wata lawai ba ai ya ɗauko in dai ba ku shawara ba ku wani siya ba to ku je ku ɗauko mu haɗu mu wahala gaba ɗaya da wanda ya zaɓi arne da wanda ya zaɓi musulmi ya zaɓi rana wake cikin kwanciyar hankali waye bun bai tsorata shi ba waye ba kashe masa dan uwansa ba waye ba bashi tsoro waye ba bai shi ba Allah ya nuna muku hanya ga ta nan a fili ustaz ƴan uwansu su ya su ya su suna wa kansu tonan asiri takarda shafi goma sha takwas an bayyana gaskiya wala gashi nan Allah fa ya nuna muku hanya fa 'yan Najeriya gashi nan fa kun gani ba abin da yake faruwa ku tsaya ku nemo kanku yanci fa wannan ba dan arewa faɗa ba musulmi ne faɗa ba su ya su Allah in nuna muku gashi nan kun gani amma abin mamaki mutum na farko da ya fara zuwa na kare takardar nan dan arewa ne musulmi Ike na kawai shi ke nan takardar ta tashi a tutar ba mu ban zakuran ba ta da wani amfani ba. wahalacin mun shige ta wallahi wallahi tallahi wahalacin mun shige ta kuma yan uwan suka jawo mana kar ku taba zargin ubangiji bai taimake ku ba wallahi idan kun shirya Allah zai taimaka muku ina suke masu mun Allah ya taimaka muku in kun shirya Allah zai taimake ku alƙawari ne kuma baya saba alƙawari amma matsalar ku a cikin ku take matsalar ku a cikin ku take ba ku da tsari ba ku da tunani ba ku da hangen nesa manyan ku ba manya ba masu mulkin ku ba masu mulki ba kaɗan daga cikin ku Allah iza ba waɗanda kuma kaɗan ɗin ba su da tasiri ka zo ka ga yadda mutane suke maganganu a kan kuma da labarai ya su yi su suna ta haɗa da juna su duk ɗan karo duk musulmi da tsaya ta haɗa kan su duba babban abokin gaba da yake gaba su su haɗa kan yanzu yanzu su samu su taimaka kano ɗin nan ita ce jagora jagora ce a Najeriya kowace jiha tana jiran ta ji mai kano ta yi amma Allah ya jarrabe mu da tsinan munafukai a garin nan waɗanda suke duk inda aka nemo tafiya wallahi sai sun barar da ita sai sun barar da ita su yi ta sayan filaye a kafafen yada labarai su yi ta sharri su yi ta bala'i su jawo mutane masu ya ne talaka kuma dama ba a jin mutunsu dama a ran bakin ku ake kurin a faɗa abin da zai yanzu yanzu wani wani yana haya sai ga ɗaya mutum da biyar yana suna da sati da kuma kuma ƙarya ke kuma ana mishi saboda mutanen ma mun san yankin kansu ba wato ina da duk duniya ba mutum da san yankin kansa ba irin ɗan Najeriya ya ya bi ciki na fahimta kuma malam ku je ku bincika ku kai ku karanta wallahi duk duniya babu kasar da ake yin ta ake yin abin da ake a Najeriya ba ta baje ba ta watsi ba a yaƙi ba duk duniya babu wanda suka san yanayin kasashen duniya sun sani suna ba da labari akwai abubuwan da ba su kai sun kawo ba ana yin su a nan kasar mu a wurin su kai sun kawo ba in wata kasa ce wallahi ta gama bajewa ba ta shi ba yanzu wannan kudin da aka sace kudu ba kuma wake ba tiriliya tiriliya ba da ke ma ne tiriliya naira biliyan ɗaya sau dubu shine tiriliyan ɗaya biliyan ɗaya sau dubu biliyan ɗaya kuma ita take ɗaukar naira miliyan ɗaya sau dubu ka ji ko? to wannan fa tiriliyan ɗin na tiriliyan ɗin na ba wai a rediyo ma aka ba wasa ba wai a jarida aka rubuta a jarida aka yi hira aka ba kuma watsa labarai an neme su an rasa wasu sun sace su kuma mai gidan da sadarsa ina suke kawai dai an gaya mutane dai shi kenan kuma wa zai bi kafin kawai shi kenan sun tafi dama wani ya faɗa ya ce in dai najeriya dai obasanjo ya faɗa wa wannan mutumin lokacin da yake neman abin da tunan wucewa ya ce ka ji kaza in dai yan arewa ne in dai kana da kuɗi mulki sunan sa kaci ba yan arewa ne ba yan najeriya ba sai dai in allah ya kwashe su gaba ɗaya ya halicci su sabi amma in dai waɗannan ne yan arewa nan in dai kana da kuɗi to ba an ne ba ko shedan ne ya zo ya tsaya a jam'iyyar wallahi sai ya ci shedan ka ga shedan sai dai ba ya sai dai kuma in mutane sun gyara sun fahimci kansu ka duba mana wata gaba ana kokarin a yi zaɓe kuma kudi sun mata shike wani bawan Allah yana irin muhallilun din experts akan harkar tattalin arziki na ƙasashe yana faɗa ya ce wannan kudin ƙasashe da yawa a duniya in a cikinsu aka sace su to sun gama karyewa kenan gaba daya sai dai kasashen duniya su musu taron dangi su musu agaji su taimaka ya ce amma abun mamaki duba najeriya a sace wannan kudin amma kuma tana nan tana guda wannan zai nuna maka Allah ne sauka kuma malam kaga mutanen da aka ɗebe musu kudin kudin su ne amma ba su ma damu ba lokaci yayi wanda muka yi da kuskure ko tuni ba hali muna da ba Allah ba na kuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yana cewa dala malam mai bambanci tsakanin idda da istibra'i idda a kala biyu ne shahararru dai wadda suka fito fili manyan idda akwai iddatul mutawaffa an hazaujuwa akwai kuma iddatul talaq idda wadda mijinta ya mutu shine ta kaba tana yin wata hudu da kwana goma ba ado ba kwalliya ba caba turare da jambaki da gazal da gyaran gashi ba kuma fita ya wace ya wace ana zaune a gida sai an yi waɗannan watanni hudu da kwana goma wannan ga wadda mijinta ya mutu kenan akwai kuma iddar wanda aurenta ya mutu kafin ta sake wani aure za ta yi jini uku galibin mata ƙarshen wata suna yin jini ko a cikin wata suna jini ɗaya to ta jini ɗaya ta ga tsarki ta jini na biyu ta ga tsarki ta jini na uku ta ga tsarki to da nan ne ya halatta wani nemi aurenta idan saki ɗaya wancan ya mata to ya halatta ya dawo da ita in ba ta gama wannan jini uku ɗin ba ba tare da an sake sabon ɗaurin aure ba idan kuma har ya bari bai dawo da ita ba sai da ta jini uku ta yi idda ta gama kenan to sai dai shiga layin zawarawa masu sabon neman aure in ta ga dama ta koma wajen su kuma ta zaɓi wani shi kenan to dangane da matan da ba sa jini to su kuma sai su yi wata uku sai su yi nawa wata uku itibar cewa inda suna jini wata ɗaya za su wadda jininta yake ɗaukewa in ta jini ɗaya sai ta wata biyu uku ba za ta sake ganin wani ba to ita ma dole sai ta jira kenan idda ta zai iya zamantowa wajen wata tara ma ko shekara guda sai ta ga wannan jinin matukar ana tsammanin zuwansa to wannan idda kenan istibra'i shine kamar mace ta je ta yi barna Allah kiyaye ta yi alaka da wani namiji da ba mijinta ba to kafin ta yi aure sai ta istibra'i shine gane tsarkakar mahaifa jini ɗaya shine istibra'i jini ɗaya idan jinin nan ya zubo to ana da garanti cewa mahaifarta ba komai don galibin wanda suke da wani abu a cikinsu ba sa jini so idan mutum zai aure mace karuwa ce da to kada ya aure ta haka sai ta yi jini ɗaya ya nuna cewa cikinta babu komai in ma ba karuwan bace ba ta yi dai barna da wani sai ta yi jini daya ɗazu ɗazu nan wani ɗan ƙwaya bugo min waya yana tambaya irin wannan kusan wannan hukuncin wai wai yaro ne matashi wai yana neman yarinya amma ba shi ita ya ba da sadaki kafin a kafin wannan kafin a daura aure kurin yaje keɓance da ita yaje barna da ita to shi ne wai ya bugo wai waya yana ganin kawai gaskiya in ya aure ta ba ta ga mutuncinsa ba ya za su zo suna zaman ba ta ta gaba kamar ba mai mutunci ba ne wanda ya haƙura kawai ya nemi wata ka ji fa kai ai farmakin da na fara kai masa na ce yanzu kai in yarka ce wani ya zo ya neme ta ka bashi amana ka bashi yan nan ka bashi har ya bada sadaki ba a daura aure bai je lalata ta sai ka ji ya tsallaka ya gudu ya je aure ta zaka ji daɗi ya ce ina na ce to ita ma ɗin yar wani ne kuma zai ji wannan zafin da kai ma zaka ji so ya kamata ka kiyaye ka koma ka je ka aure ta amma ta yi jini ɗaya ta yi istibra'i shine zai tabbatar da mahaifarta babu komai kun gane istibra'i akwai sabanin malamai wasu suna cewa jini uku wasu suna cewa jini daya zajihin zance da yafi inganci shine istibra'i jini nawa ne daya jini daya shine sahihin zance malam mutum da ya tashi da asuba zai yi sallah sai ya ji ba shi da tsarki kuma ba zai iya wanka ba saboda sanyi to malam yaya zai yi wajen sallah sai ya taimama ba zai iya wanka ba kuma baya da ruwan zafi sai ya taimama kawai ya taimama ya tafi masallaci ya je a yi sallah da shi ya bata rai kamar da alwalarsa to ba wanda zai gane a yi yawwa kamar da alwalarsa a yi sallah da shi in ya dawo gida gari ya waye ya samu ruwan zafi sai ya wanka shi kenan ai addini sauki ne da shi Allah ya aurar da ku dama yanzu gauraye da tuzurai ai yanzu lokacin ku ne ai ana wahala an gaya maka ana cikin sanyin nan sai mutum ya tashi ya ji ba dama ne ga sanyi in gaya maka gaskiya Allah kiyaye mu wannan ya ce ya kasance idan zai wankan janaba shi gaskiya wanka biyu yake yi sai ya na tsarki wanda aka saba da farin ruwa sannan daga baya ya ɗauko sabulu ya wawanke jikinsa dai wanda aka saba wankan tsafta ya hukuncin wankansa ya yi ya halatta in ma ka hada da sabulun a na farkon ma ya yi ai duk wanka ne ƙwarai kuwa ka wanke sabulu ai muzil ne ko me sabulu abin kawar da dauda ne dan ka sa sabulu a jikinka ba yana nuna cewa wankanka ya karye ba kamar misalin omo ne kana sa shi ne dan ka rage dauda ko yawwa wannan yana cewa ina da tambaya yau fa an yi mana tambayoyi na ban mamaki a masallacin nan amma kuma dai alhamdulillah wannan yana nuna ci gaba watakila waɗanda suke da ɗan ƙarancin karatu suna ƙara zuwa kenan wai cewa da Allah malam me wai bautar Allah duk bayani da ake a ce bautar Allah wai shi bai gane me bautar Allah ba to jama'a me zan ce ne wai eh me zan ce me bautar Allah bautar Allah shine ka bi Allah a cikin abin da ya baka umarni ya ce ai sallah kai ya ce ai azumi kai ya ce ai tauhidi kai a bar shirka ka bari da sauransu wannan shine me bautar Allah ya hana ai sata ka daina ya hana ai zina ka daina ya hana ai ƙarya ka daina ya hana ai shirka ka daina ya hana ai bid'a ka daina imtisalul awamir washinabun nawahi shine bautar ai misalta umarnin Allah da hannuwa daga abinda Allah ya hana an gane ko wannan shine bautar Allah kuma shine abin da aka umarce mu yi gaba ɗaya rayuwar ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan yace malam me hukuncin yin yanka a wannan watan bid'atun mazmumatun kabiratun qabihatun wa haram bid'a ne ba wanda yace ka yanka a wannan watan ba wanda yace ka yanka a wannan wata na rabi'ul awwal wato abinda yan maulidi ba su gane ba ko kuma sun gane da gangan suke yi kaga Allah ya sauki Allah ya sauki shi sa wato bid'a ita tsaye ta bata da malami kamar bal ne in ka same ta dirke ta kuram wancan ma in ya same ta dirke ta kasa akwai tamolar da ake sawa duka kuram in ta zo ka daka ta wannan ma daka ta to haka ake wa bid'a kaga wannan yanzu wuce gona da iri ne yanzu har an fara yanka yanka ake yi wai suna kuma sha biyu ga wata yawanci suke yi to maganar an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar sha biyu ga wata wannan magana fa tana da rauni akwai sabanin malamai mai karfi a kai to maganar ya rasu ne a sha biyu ga wata shine ma ya inganta su kaga duk wanda ya zo ya yanka ko ya maulidi ko mai yana faɗan sha biyu ga wata ɗin nan don saboda wannan lokacin annabi ya haka haife shi to kamar yana yana yana murna ne da mutuwa annabi dan shine maganar da ya fi inganci sha biyu ga wata ranar mutuwa kun fahimce ni kuma kullum idan mutum zai yi a bisa ka'ida da muka tafi akai duk abin da mutum zai yi mala ya rinka tambayan dalili da hujja akan waye ce a yi kaga a gaban su abubakar da su umar da usmanu da aliyu da su jabiru da su waye da sauransu annabiyarsu shin sai ka tambayi malaminka shin lokacin da annabiyar rasu bayan shekara ta juyo an zo an yi masa maulidi an masa maulidi an yanka ko ba yi ba sai ku tambaya don waɗannan sun fi mu tsoron Allah kuma su suka fi mu san manzan Allah idan ku ba su yi ba sai wani yanzu ya zo ya ce ba zai yi ba to kar a zarge shi kuma ka yadda cewa su sun fi manzan Allah sun fi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to su ba su yi ba dan me yasa kai za ka yi kuma wannan maulidi da ake yi galiban kamanceceniya ne da kirista tuntunin malamai sun yi bayani dama kirista kiristanci ne saboda yan kirista su suka fara kirkiran maulidi wa annabi isa sai su ma daga baya yan bid'ar musulmi suka ce bari su rinka yi wa annabi muhammadu maulidi kamar yadda ake yi wa annabi isa maulidi kuma gashi nan dai daman ya kuma ina jin an ma kusa a yi daidai tunda kwanan nan aka yi na aka yi kirsimetin su ma kuma sun juna nasu wani yana cewa wai wasu suna cewa wai ai yanzu a daina magana akan maulidi a tunda ba su daina ba ba za a daina yi ba duk ranar da muka yi magana sai mun rage wasu ko ba gaba ne ba yawwa to kako ba za mu yi shiru ba yawwa kamar salatul fati ne ai ai malam an gane ai salatul fati a a duk da kai bayani sai ka waftaru wasu sun gane ba salatin annabi ba ne so duk wani malami ko ɗalibin ilimi ko mai da'awa ko a islamiyya ku ragargaji salatul fati ku ragargaji maulidi dan dukansu bidiyoyi ne ba addini ba ne in sun ba sa su a ragargaza su daina yi kuna yi kuna ta zuga mutane a yi a yi kuma ku ce wai kana magana yaya za a zo ana barna ba za a magana ba kuma ita bidiyan nan da kake ganin tuhumar annabi Muhammadu ne tuhumar manzan Allah ne tuhumar annabi dan duk wanda yake bid'a cewa yake yi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan bai yi addinin daidai ba bai gama cika ba ga wani abin da annabi ya bari kuma nuna kai kafa annabi iyawa ne to bai yi ba bai yi ba to Allah kiyaye wannan wa yake faɗa yake cewa a wani gidan bid'a ya ji ana sanarwa a masallaci babban malamin su a garin babba fa to jama'a da kansa ya karɓi speaker yana cewa jama'a watan maulidi ya zo duk waɗanda suke so za su yi gayyatar maulidi maza maza su kawo lambobin wayarsu kaji ba su kawo lambobin wayarsu don kasa makara kaji ma neman wanda za su gayyace sun suke yi sai ka taba jin wani malamin suna zuwa masallacin juma'a yana cewa duk wanda zai gayyace ni ya kawo maza maza maza ya kawo gayyata gayyata ta yi musu yawa malaman sunna ta yi yawa to wannan zai nuna ma to wallahi an fara ganewa tantinin an yi nisa kuma a nan nake son ja hankalin yan uwa musamman shabab matasa kun ga sunna nan ba ƙarya ba ne gaskiya ne in sunna sunna in bid'a bid'a za ka ga mutum ahalu suna ne yana zuwa gurin karatu da darasi da komai amma ya zo a taron maulidi a unguwarsu ka ga da shi ake hada lasfika da wayarin ko ka ga da shi an gayyace shi ya je a ai wallahi abokane ne makota ne abin nan muna zaman lafiya da su zaman lafiyar me zaman lafiyar sai ka goyi bayansa akan bida in ya gayyace ka ce wane wani abun ba addini bane kai hakuri aqida ta bata banna in je ba amma kai hakuri shikenan to duk ranar da yazo ya fahimta zai san cewa lalle kai dan ra'ayi ne akan gaskiya kake amma ai wallahi muna zaman lafiya abokane ne kuma makota ne ba ma faɗa da su ba ma komai tunda sun yi gayya mu ma muna yin taron mu gayyace su zo mu ma sun kira mu za mu je ah ina ina wallahi ba sunna bane ka ganda na ganka sosai dan akwai jemagu muna da su a cikin mu wallahi kana ganin mutum kamar mutumin kirki ne ka kewaya ka je ka ganshi a wani guri ana ana ana ana ana taron maulidi yana wurin ba daidai bane ya kamata ku kiyaye kuma da an ga wani malami wai yana da awashi hali sunna ne ko ana tsammanin ana danganta masa sunna hasa akwai malaman da ana talika musu sunna su fa ba sunnan suke yi ba kuma ba sa son sunna amma ana talika musu wai su sunna ne wai dole wai an ce sai an ce halin sunna ne sai aka ga wani malami an gayyace shi ya je wannan kuma shi ya jiyo kansa malamin ka shi zai kai ka aljanna ne a ba shi zai kai ka aljanna ba ina ce sun waɗanda suke abin da suke ina ce malaman ne suka halakar da su wallahi ina muku rantsuwa sai an zo lokacin da an nemi dan maulidi ma an rasa in Allah ya so ya duk mutane sai sun gane gashi nan ana gani sai dai fararen kujeru a je hayar biyan kudin kujerun ma ya gagara a zuba kujeru a zuba su ba kowa sai yara da za su hau kujerar kafa su ma ba sa iya taba kasa suna suna suna ta tsalle sai a rika zuwa akwai san kana rabu wallahi a ce kana rabu za ka Allah ka kenan to ni dai na gama nawa zan ba wa malam hau ka karba